اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحبر فاضفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزلزلة مدنية ثمان آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها idza zulzilatil ardu ranar da duka ga an girgiza ƙasa furrikat ranar da kaga an motsar da ƙasa an girgiza ta liqiyamis sa'ati dan tashin kiyama zilzalaha ranar da aka motsar da ita zilzalaha motsawata taharikaha ash-shadid ranar da kaga an motsar da ita motsawa mai tsanani ranar da kaga ƙasa ko'ina ta yi zalzala wa akhrajatil ardu athqalaha ranar da kaga ƙasa ta fitar da nauye-nauyenta shine taskokinta da matattun da a cikinta gaba ɗaya duk abin da ke ciki ta yi ta haife shi don haka duk wani nauyi da ke cikinta shi kenan ta hallasar ɗa'ibatun min hu ranar da cikin ƙasa ba komai wa ƙalalin sanu malaha wa ƙalal insanu a wannan rana kafiri zai ce malaha wai me ya samu ƙasa abun da ba mu gani yanzu yana cikin ƙasa duka ya dawo waje inkarun musu ne kafiri zai yi litilkal hala ga wannan hali ya ce mi nike shirin gani kuma ko ko kiyamar da ya ce ta tabbata shikenan abin da muke gudu ya zo yawma idin tuhaddithu akhbaraha yawma idin wannan rana shine ranar tashin kiyama tuhaddithu al-ardu rannan kasa za ta yi ta ba da labarin akhbaraha labarun da aka yi samanta تخبر الأرض تخبر الأرض ƙasa za ta ba da labari da kulle masu alaiha duk abin da aka yi samanta ita da kanta za ta ce rana kaza a lokaci kaza wani ƙarƙashin wuri kaza ya aikata kaza nan wajen ita ƙasa ita ce shaidu ita ƙasa ita za ta ba da labarin da kanta bi an na rabbaka auhalaha biyanna rabbaka abinda yasa haka ubangijin kafa ne aw halaha ya umurce ta Allah ya umurce ta mi take jira lian Allah amaraha bidhalika Allah ne ya umurce ta duk abinda aka yi saman banki bismillah ki fada lidhalika fil hadith shi yasa yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace tashhadu ala kulli abdin أو أمة بكل ما عمل على ظهرها ƙasa za ta ba da shaidu ga kowane bawa namiji da baiwa mace duk abin da ka aikata saman ƙasa ko da ka ɓoye ba wanda ya gani sai Allah ƙasa za ta ce to Allah wane rana kaza a duniya ya yi kaza sama na sannan in ta faɗa ga hoton kuma yau mai idin yasturun nasu ashtata yawma idan wannan rana shine ranar tashin kiyama yasturun nasu mutane za su fito daga cikin kaburburran su ashtatan jama'a jama'a mutafarriki na kowa ya watse ba wai za a tasa dungum waje guda ba a'a tarwatsewa za a yi shine ashtatan za su tarwatse fa akhidun zata yamin wani zai kama dama wa akhidun zata shimal wani ya kama hagu ranar kiyama sanda za a fito cikin kaburbura ba wai hana kai za a yi ba a tasan waje guda za a tashi kowa zai tashi zindir ba kaciya gashi ya dawo kumba ta dawo da an tashi ba ruwan zaidu da amru ga haka wannan yayi nan wannan yayi nan kowa yana neman ina mafita lirawa amalahum domin a nuna masu sakamakon aikin da suka yi a duniya jaza'uhum min aljannati shine a gwada masu sakamakon aikin su min aljannati wanda ya aikin aljanna shikenan sai ya kama sai ya kama zatul yamin din sai sai aljanna wannan wanda a duniya saban Allah yayi shi kuma tun anan zai kama hanyar hagu dan ya tasan mahisabi فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة duk wanda ya aikata ko da daidai awon ƙwayar zarra zinata namlatin sagira daidai awon ƙwayar zarra ko turwa ƙarama khairan na alkhairi ya rahu zai ga shi ranar kiyama misali kawai yanzu kana sai ka ce qul huwallahu ahad ko kawai kana zaune ka tuna Allah ka ce Allah kawai ka tuna to wannan Allah da ka faɗa don Allah to yana nan a ji shi ma za a baka ladan shi ranar kiyama yara thawabahu zai ga zadan abin da yayi ko kaga kaya rana kaza ka dauke ko kai abin da kai bai faɗo ma kwata kwata in dai na alkhairi ne to an aje ma kuma sai Allah ya biya ka wa man ya'mal mithqala dharratin khairan sharran yara duk wanda ya aikata aiki ko da daidai awon ƙwayar zarra na sharri zai ga sakamakon shira na kiyama suratul adiyati makkiyatun ihda asharata aya suratul adiyati kenan makka ta sauka aya ce goma sha ɗaya allahu akbar bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dhabha bismillahir rahmanir rahim wal'adiyati ubangiji ya ce ina rantsuwa da dawakai da ke sukuwa Allah ya yi rantsuwa da komi na manzan Allah har rayuwarsa ya ce la'amurka ya yi rantsuwa da gabansa gaba-gaba ya yi rantsuwa da komai nashi wasu ka ce hatta dawakan manzan Allah dawakan da yake hawa ya je yaƙi ko da ke surar ta sauka a sariya yaƙi ne da ya tura to cewa dai ai tun da annabi ya tura yaƙi dawakan shi ne dawakan da annabi ke hawa a zamanin shi ya fita gazu da dawakan da zai tura sariya da ma dawakan musulunci wanda za a hau don ɗaukaka kalma Allah da kuma bin sawun manzan Allah sai da Allah ya rantsuwa da su yake cewa wal adiyati na rantsaye da dawakan annabi Muhammadu alkhairu ina rantsuwa da dawakai ta'adu fil gazwi an ce masu adiyatu wadda ke sukuwa filgazwi a wajen yaƙi Allah da kanshi na masu kirari yana turhibu na bihi adu wallahi wa aduwakum yasa wanda ke da doki ya je yaƙi to shi kaso uku za a bashi za a bashi nashi guda a bashi na doki kashi ta ko da wannan ya kamata a mallaki doki shehu ya faɗa ya ce annabi ya ce dawaki uku ne akwai wanda yake farasun lirrahman wa farasun lil'insan wa farasun lishaitan akwai dokin da zaka aje shi na Allah ne shi kawai ɗaukaka addinin Allah shine Allah ke rantsuwa da shi akwai dokin da zaka aje shi kuma wannan doki na shi mutum ne ya aje shi ne saboda ya, ya aje shi don ƙila basara ke ne shi ko kuma saboda lilƙiniya in ta yi zafi yana so sai ya sai da shi yana kiwatawa in mai son doki ya je sukuwa ko ya wani abu ma'ana dai sana'a sai doki wanda za ka ajiye shi kuma saboda musabaka shine na shilan wal'adiyati ubangiji ya ce ina rantsuwa da dawakai da ke sukuwa a wajen yaƙi wata bahu tana haniniya zabhan haniniya menene zabhu yace sautu ajwafiha idza ajad muryar cikinta ko kuma numfashin da ke fitowa numfashin da ke fitowa daga cikin cikinta haniniya kenan idza ajad gashi tayi tumbe ta ta san mamaki kuma idan tana haniniya haka akwai tashin hankali falmuriyati qadha falmuriyati na rantsaye da dawakan da ke fitar da wuta tana bugun ƙasa falmuriya ce na rantse da dawakan da ke fitar da wuta alkhailu turin nar na ratse da dawakan da ke fitar da wuta qadhan tana bugun ƙasa da kofatanta har tana hura wutan shine qadhan tana hura wuta bi hawatiriha da kofatanta idza sarat fil ardi in ta tafiya cikin ƙasa zatil hijarati ga duwatsu billaili cikin dare sai kaga taras shine tartsatsin wutan fal mughirati subha na rantse da dawakan da ke kai hari tun da asuba saboda ya fi tashi hankali mutane sun kwana lami lafiya gam da asuba ya rage awa ɗaya sai a fita in an fita sai a tasan ma makiya kafin gari ya waye cikin nan duhu duhun nan sun gama safiyo ko da za a waye gari fut kafin ka fito dawakan manzon Allah da na musulmi sun iso Allah ce ina rantsuwa da dawakan da ke kai hari tun da asuba alkhailu tughir dawakai tana kai hari fa atarna bihi naqa fa atarna bihi naqa sai suka motsar da ƙura bihi da ita shi ne bi makani a duwuhin na auren makiyansu au bi zalika lokaci ko da asuba fatar na sai suka motsar da nakan kura suka tada kura bihi da shi fa wasatna bihi jama'a fa wasanna bihi da mahayan nan sai suka tsaya tsakiyar jam'an taron kafirai ai sirna wasal adul sai ga su tsaye tsakiyar makiya ai kaga ta ɓaci kenan kahin su ahabo an tsaya tsakiyar su إن الإنسان لربه لكنود جواب رنسوا إن الإنسان الكافر قسكيا كافري متن كافري لكنود لربه ما بتلتين يقع وبنجدنسا كدوبا عند الله يدن أدم كدوبا عند القرآن يتبعاني أما دي ويشي متن بيجد الله با إن الإنسان كافري لكنود لربه mai tsananin butulci ne ga ubangijinsa shehu ya faɗa wani waje ya ce ba abin da Allah ke so ga bayi ne kamar godiya shi ko ba abin da Allah ya ƙi irin butulci wala yarda li ibadihi al-kufr shi Allah butulci abai so lakanudin bi rabbi dan adam akwai tsananin butulci ga Allah kafuran bi ni'mati ga butulce ma ni'ma Allah tabaraka wa ta'ala wa innahu ala zalika la shahid wa innahu kuma Allah la shahidun yana nan halarce ala zalika bisa wannan musun da dan adam ke ma Allah la shahidun ala zalika Allah na nan halarce duk abin da za ku yi to kuna nan gaban Allah tabaraka wa ta'ala au ko kuwa innahu al-insanu shi mutun innahu ala zalika la shahid shi mutun shine shaidun kai ne tun da kai ne shaidu kuma banka za su yi bayani ina neman kuma wata hujja an gama duk wanda zai makai ne shaida kuma ya faɗi gaskiya abin da ya wannan an gama da shi aw innahu al insan mutum la shahidun ala nafsihi wallahi shi zai shaida ga kai ne ya shahadu ala nafsihi bi sunnihi shi zai makai ne shaida gaban Allah Allah ni ne kaza shikenan wa innahu la hubbil khairi la shadid wa innahu mutum la shadidun mai tsanani ne ala li hubbil khairi ga son dukiya dan adam akwai tsananin son dukiya wa innahu li hubbil la shadidul hubbi dan adam mai tsananin bayyanar da soyayya shine li hubbil khair ga son dukiya Allah zai bada kuɗi kawai kullun na adam ya fi roƙon kuɗi ma da imani afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur القبور أفلا يعلم وشي متم بيسني بهلا إذا بؤثر ما في القبور لوكتين دا أكا بتر دا دم أبن لك يتكين قبر برا من الموتى متكتي بعيسو دم أبن لك يتكين أنت سبيتو أنت دسو وخصل ما في الصدور أكا بيّن دا دم أبن لك يتكين كرازا هو أنا دا أبن دا بويزو تو أبن دا أبويدو أنت يفتو alƙulu duk abin da ke cikin zukata an bayyanar da su min alkufri wanda a kafirci min alkufri kafiri an fitar da kafircinsa wal imani mumini an fitar da ita inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir inna rabbahum ubangijin bayi lakhabirun wallahi macikin sani ne bihim da su yawma idhin wannan rana ko yanzu Allah ya san bayi balle ranar kiyama ma raddaga shaidu ga komai da komai an bashi dama yau mutum lasara'ir bai jazihim Allah zai masu sakayya ala kufrihim ga kafircin su wa imanin da imanin su suratul qari'ati makiyatun samani ayat Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim القارعة ما القارعة القارعة قيامة تقرأ القلوب تنا قنقص الزكاة بأهوالها تصورة تصورة تكون كي قوة ذوتها تغانا قيامة سيتاب قنقص قن قن قن تقول ما دبلا إن لك جأم فلا بأفتكون بغاينا ما القارعة me ake ce ma ƙari a wai menene kiyama da hawilun ana ƙara firgita ka ne lishaniha ga sha'aninta wa ma adre kamal ƙari'a wa ya sanar da kai abin da ake ce ma kiyama kuma da sunanta na ƙari'a kowa sai ya ji ga kai ne ta'azimun lishaniha girmamawa ne ga sha'aninta wai menene ranar kiyama yawma yakunu an-nasu kal farashil mabtuth ranar kiyama yau mai kunun nas ranar mutane za su zamo kalfarashi yadda ka san garken fara almabtut abin watsewa ka gaugha'il jarad yadda ka san garken fara almuntashir wanda yake ya watse ka san fara in ta taso ba wai waje guda za ta samuwa ba da ta yi kudin nan to kowace wannan gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa sannan ba za ta ta tsaye ba a ya muju ba a zuhun fi ba wannan ya shige cikin wannan wannan ya shige ana karkiya da haka haka kafirai za su tashi ranar kiyama wannan ya buga dulum wannan ya nan wannan ya nan wannan ya nan lilhaira saboda ɗimuwa wata kulul jibalu kal'ihin ilmanfush wata kunan jibal duwatsu irin wannan dutsen na kwatarkwashewa shi ko zai koma kal'ihin yanda ka san auduga wanda yake an saɓe ta an fidda guriya sannan an buge ta suna ce mata suttu almanfush wanda yake an sa mashaci an shace ta auduga dai ko ba ebe guriya ba ya take to balle an ebe guriyar balle an saɓe ta balle an mai da ita suttu balle yadda dai ake sa ta cikin janari din nan ga yanan ta kusa komawa yaji kal'ahini yanda ka san suttu almanfush wanda yake an shace shi ka sufil mandu yanda ka san sufi wanda yake an shace shi fi khifatin a cikin rashin nauyi fi khifati sayriha a rashin nauyin yanda dutsen kwatar gwashi irin wannan dutsen za ga fau yanda ka san auduga dutsen kwatarkwashi ya tashi ya yi sama cikin saman nan da zai yi iska ya kada shi sai ya koma haba'an mansuran zai koma ƙurar taga an daddake shi ya koma auduga ya koma suttu ya koma shekakke ya koma ƙurar taga don haka duk dutsen da ka sani ya koma ya yi lebur babu shi hatta ta sauya sai dutse ya yi lebur ma'al'arda tare da ƙasar amma man saƙulan mawazinu amma wanda aikinsa mai kyau ya yi nauyi shine wanda aikinsa na lada ya rinjayi mugun aiki amma man saƙulan mawazinu wanda ma'auninsa ya nauyaya da aiki mai kyau bi an raja hasanatuhu ala sayyi'ati duk wanda aikinsa na lada ya rinjayi mugun abu kaga ba a ce ba mugun abu ba amma da kai kokari na ladar to ya rinjayi mugun abu ɗin huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa zai shige rayuwa radiyatin yaddajjiya fil jannati a cikin aljanna wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda mugun abunsa ya rinjayi aikinsa mai kyau fa ummuhu wajen zamansa هاوية متى وما أدراك ما هي وما أدراك ويسندك ما هي مأكي تيم ونن متى مسونا هاوية هاوية ويسندك ما هي نار حامية ita wata irin wuta ce mai mugun zafi mai tsananin zafi suratul takafir makiyatun samani ayat Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takafir at-takafir yawan alfahari bil amwali da dukiya ai yanzu na mallaki miliyan kaza ko biliyan kaza ina da kamfani kaza ina da kaza kaza wal auladi alfahari da yawan yaya alhaakum ya dauke hankalinku shagalakum shine ya shagaltar da ku an da'atillah kuka daina bin Allah kuna can kun shagaltu da gyaran duniya da abin da duniya ta baku na yaya har kun ba da baya za a yi hamsu salawati ba da ku ba za a ayyuka na bauta Allah inda Allah ke so ya gabawa ba a ganku ba kana can zaune wajen da za ka tara abin alfahari hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci makabartu ma'anar zurtumul maqabir bi annatum har kuka mutu fadufintum aka binne ku alfahari ya dauke maku hankali kuna can kuna alfahari har kuka mutu kanu yatafakharun suna alfahari حتى أدوا الرجال الذين في القبور حصل للصاف أيوان ما يموت ba a taba mawadaci irin wani ba to yanzu ni in ba wani ba da aka taba yi to na fi kowa suna alfahari da har waɗanda suka mutu kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla tsawa saufa ta'lamuna da sannu kwa sani kuma sannan kalla tsawa ta fada muku saufa da sannu ta'lamuna za ku sani kalla law ta'lamuna ilmal yaqin kalla tabbas haka take law ta'lamuna da a ce kun sani ilmal yaqin sani na yaqini da kun san Allah sani na gaskiya ko da kun san wuta sani na gaskiya لو تعلمون دا كن سني علم اليقين علمي لا يقيني دا ما علم اليقين عين اليقين حق اليقين to da a ce kun san kun ga da ilimi bakin ma ilmul yaqini ilmul yaqini ka san wuta na kuna ainul yaqini ga wutar haqqul yaqini an jefa ka ciki in an jefa ka an kulle bayanin me za kai sai dai ai bayanin wane ya koma wuta shi ma ɗau shi ma koma wutar kalla lau ta'lamun da kun sani annabi ya ce da kun san abin da na sani da kun yi bacci kaɗan da kun haye saman daji kuna kuka ci abinci ko ba za ku ci shi ba lau ta'lamuna da kun san ilmal yaqin ilimi na yaqini la tarawunna al jahim ubangiji ya ce la tarawunna kasamin rantsuwa ce yace la tarawunnal jahim wallahi za ku ga sai kun ga wutar jahannama satarawunnal jahima wallahi kowa zai ga wuta iyalan turuturu wutar da ake ta faɗa jahannama jahannama wallahi ranar kiyama za ku ga wuta an yi bayani shekaran jiya girman dan kwaikwayo za ta zo ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها sannan wallahi za ku ga wuta ainal yaqin da idanu na mushahada shine za ku ganta gani na ido ba na labari ba ilmul yaqin labari ne amma za ku ganta ainal yaqini da idanu turuturu satarawna aljahim za ku ga jahannama yaqinan tabbas ainan da idanunku za ku ga jahannama ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن sannan wallahi sai an tambaye ku yau mai izin wannan rana anin na'im duk nemar da Allah ya maku wata rana manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam cikin dare yunwa ta hana manzo Allah bacci ya isa aya wannan kuma ko da ya fito yana jin yunwa sai ga wani cikin duhu duhu ko da ya duba ashe sai na Abubakar ne ci abubakar lafiya ce ya rasulullah yunwa ya ce ita hito da ni ya ce to ya za mu ya ce ba mu da abin da za mu ci ya rasulullah ya ce to mu matsa gaba can sai a ga duhu duhu sai ga wani jiki ashe sai na umaru ne suka ce umar lafiya ce yunwa ya ce to ku zo mu ji manzo Allah suka je gidan wani aka sallama matar ta bude ya dauko faifai ya kawo masu ababen marmari daga nan ya dauko wuka kaga alama zai yanka musu dan akuya to manzo Allah sai ya ce to kakka yanka mai sha da nono kaga annabi yana da bukatar abincin nan kada ka yanka mai sha da nono a samu wanda ba sha tun ya dauko wuka kuma ga da dabbobi ya je ya yanka dabba cikin daren ya dafa suka ci suka yi gyatsa suka ji daɗi suka yi mai addu'a sai manzon Allah ya ce masu da tus'alun na yau mai izin anin na'i wallahi sai Allah ya maku hisabin wannan ni'ima sai Allah ya maku hisabi wata rana wani ya zo ya ce ya rasulullah kai mana addu'a aure nake so manzo Allah ya mashi addu'a ana nan bayan kwanuka ya ce ya rasulullah ya kenan suka haɗe manzo Allah ce wane ban ganka bai ce ai ya rasulullah ina an ganci annabi ce la tusalun yawma idan anin na'i to sai manzo Allah ce ruwan sanyi in ka sha an kai azumi ka ji dadin nan wallahi sai amma hisabi manzo Allah ya faɗa mala ya taɓa faɗi nan wajen tafsiri ya ce ba ruwan sanyi ba in ji malam in ka ɗauko wani abu saman kai ana zafin rana irin yanzu in ka biyo karkashin inuwa ba za ka ji sanyi ba ai wannan murnar da kai ya ce la tus'alun ne yau ma izin anin na'i wallahi sai amma hisabin duk wata ni'ima da Allah zai maka la tus'alun na anin na'i wallahi ba sai an tambaye ku ni'ima to shi yasa wanda Allah ya ma ni'ima ya gode tunnan kai godiya to in kai godiyar to ita ce biyan wacce ni'ima amma Allah ya ma ni'ima baka gode ba menene godiya baka bi Allah ba ga ka cikin dubun nema amma kana aikata masha'a akwai matsala yau ba ruyatul jahim ranar da bawa zai ga jahannama ya ƙulun rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya ƙulun Allah lil ab to Allah ma zai ce ma bawa ranar kiyama alam usihha jismak Allah zai tsaye da bawa gaba ne ashe ban ba jikinka lafiya ba a duniya ashe ba ni bane na baka lafiya alam askika min alma'il barid ashe ban shayar da kai ruwan sanyi ba bayan ka kai azumi ko ka dawo gona ko ka sha wahala dai ya kulul insan sai mutum ya ce mali mali mali wahallaka yamna adam min malika illa ma akalta fa afnayt dan adam sai ya dinga cewa dukiyata dukiyata dukiyata a ce dan adam ina ka ga abin da ka mallaka wai ma'ana abin da na mallaka duk abin da na mallaka na dukiya da abin da yana zama dukiya sai aka ce wa hallaka yamna adam to ake dan adam baka da komai min malika na dukiyarka duk abin da ka mallaka in kana da gida ɗari ko goma gida guda za ka kwana gidan nan guda in ɗaki ɗari ne ɗaki guda za ka kwana ɗakin na in gado ɗari ne gado guda za ka kwana dan adam baka da komai sannan in aka yanka maka yanzu sa da raƙumi da rago da kaza da tantabara duka aka yi maliya ba bakin cikin ka ne kawai ka kashe bakin nan da ya cika shi kenan dan adam baka da komai na abin da ka mallaka a duniya illa ma akalta sai dan abin da ka ci fa afnaita ka karar da shi bakin abin da ka ci duniya iya kayan ka kenan amma saura duka na magada ne auna biska ko kuma abin da ya rigar da ka ɗaura shi ma riga in kana da kala goma ba za ka sa guda ba ka riko kala tara kana ta jama'a ina da sutura ka zama mahaukaci ashe dan adam da ya ajizi ne gajiyayye dai ne fa ablaita kuma ka tsoho wadda shi ya koma tsoho kayan nan da haka murna kasa yau gobe baka shawa te auta sadaqata baka da komai dan adam a duniya sai abin da ka ba wani shikenan fa amdaita ka aika shi lahira abinda baka ba kowa baka rike makanka shikenan ba naka bane suratul asr makkiyatun thalathu ayat aya uku ne bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر na rantse da sallar la'asar kasamun shi ma wannan rantsuwa ne bi salatul asri Allah na rantsuwa da sallar la'asar saboda muhimmancinta shi yasa malamai suka yi karfiya Allah ya ce ku tsaye da salloli guda biyar musamman ku tsaye da salatul wusta ku kiyaye min sallolin nan biyar balle fa sallar tsakiya wasu malamai suka tafi cewa sallar asuba ne suka kawo hujjojinsu ko wata sallah dai malamai sun kawo hujjoji amma hadisin sai na Ali ibn Abi Talib wanda kansa Shehu Tijani yake cewa dai salatul wusta sallar la'asar suka ce hujjarsu saboda a sallolin nan biyar ba sallar da za ka batta da gangan lokacin ta ya fita a ce kayan riddayin ba la'asar ba ita kan la'asar da ka bar la'asar wani abu ya ɗauke ma hankali na duniya har lokaci rana ta faɗi baka yi la'asar ba to yana cikin asbabun ridda duk aikin da kai a rayuwa ya lalace to sai Allah ya rantsuwa da sallar la'asar au ko ko Allah yana rantsuwa ne a abi zamanin nabi Allah na rantsuwa da zamanin annabi waɗannan dai shekarun 63 shekarun manzon Allah 63 to an ce da su yake rantsuwa ba an ɗauko wancan zamanin ba wanda ake bayani to shine Allah na rantsuwa su kuma suka ce hujja saboda duk wanda Allah ya ba sa'a ko da minti ɗaya balle sa'a minti sha ka zo zamanin annabi ka isko manzan Allah ka karbi addinin musulunci waje nai kauce babu wani wali babu wani kudubi wanda ya daidai da kai ga Allah duk wanda Allah ya sa ya ga annabi a zamani nai ya yi imani da shi wannan babu irin shi a cikin halitta in dai ka bi annabawa bi nazrati wajhil mustafa wa bi suhbati saboda ya samu sa'a sadda annabin yake nan wannan shakhsiya wadda ta bayyana to ya samu sa'a shi a zamanin ya bayyana kuma a zamanin sa'iqu sa'ada ya koro shi kuma ya zo ya karbi musulunci daga nan ya tafiya ce kawai in ya tafiya ce can ta rage mai shi dai sahaban annabi innal insan jawabin rantsuwa mutum lafi khusr yana cikin tabewa dan adam tababbe ne in ka ji ɗan adam wanda ba taɓaɓɓe ba illallari na amanu sai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kalmar shahada suka yi imani da ababen nan da aka ce a imani da Allah annabawan Allah bayan manzon Allah littattafan Allah ga Ƙur'ani ka imani da ƙaddara alkhairinta da sharrinta ka imani da siradi ka imani da tashin kiyaman na nan zuwa ga alladina yu'minuna bil ghaibi dai duk abin da ƙur'ani ya faɗa kai imani ka yadda ba sai ka gan shi ba in ka samu wannan imani ma'ana a cikin zuciya ita zuciya nan ne alƙalbu mahallul iman zuciya ka ya zama ta yadda da Allah wa aminu salihat suka yi aiki mai kyau ashe imani ba aiki aikin banza ne imani ba aiki mai kyau ashe mai cewa shi mumini ne kila ma yana da alaƙa wai da wani waliyi bai sallah ko bai azumi ko yana saban Allah ƙarya yake ba ruwan Allah shi na fi khusr saboda an ce illal ladina amanu wa amilus salihati kai imani da Allah sannan a ganka in an ce hayya ala sala kana sallah kana dokokin addinin musulunci sannan wajen saban Allah ko makiyinka ya ma shaida shi bai da ganin ka kana saban Allah to ya zama bawa ya zama mai aiki mai kyau falaisu bi khusran wanda ya samu imani kuma yana aiki mai kyau bai cikin hasara amma mumini mai da'awar imani amma bai sallah yana da'awar shi dan hakika ne ƙarya yake wannan falaisu bi khusran waɗanda suka da imani da aiki mai kyau to waɗannan ba su babu tabewa wata waso bil haq suka yi wasici da gaskiya suna majuna wasici da ai gaskiya cikin mu'amala ai gaskiya ma tare da mu'amala da Allah ai gaskiya ma hatta cikin sadaka abutakar annabi na ce la khaira fi suhbati man la yara laka ma tara lahu duk wanda yanda ka dauke ba haka ya dauke ka ba alkhairi cikin mu'amala ka da shi ashe ai wasici da gaskiya cikin mu'amalatu ba so bi sab suka yi wasici da yan hakuri ai hakuri a bi'a ai hakuri a bar saban Allah ai haƙuri in an zalunce ka kenan martaba uku ne suratul humazati makkiyatin tisu ayat bismillahir rahmanir rahim wailun likulli humazatin lumaza wailun ita wailu kalimatu azabin kaico kalma ce ta azaba ka bani ka lalace wasu ka ce a wadin fi jahannam wani ko zazzaben rame ne cikin jahannama jahannama tana neman Allah ya tsare ta daga wailu sau dubu saba'in a wata riwaya sau saba'in kowace rana ma'ana jahannama na jin tsoron wailu Allah duk abin da za ka yi man kakka jefa ni wailu duk abin da za a yi mani Allah ka a jefa ni wailu tsananin azaba kware a jahannama ya tabbata li kulli humazatin ga duk wanda ke aibanta mutane huma lumazatin mai aibanta mutane dai shine li kulli humazatin ga dukkan mai zumɗe mai aibanta mutane da harshe lumazatin mai aibanta mutane kyabce da idanunsa alhumazatu alhamzu bil lisan zumɗe da harshe واللمزة لمزة الغ- الغمز بالعين mutum ya zo sai kai sigilin sai ka haɗa ido ga yanan sai da ya wuce sai kai sigilin kana gwada mai dama akwai istilahin ku ma'ana ga mutumin nan fa ya zo ko haɗa ido to sai ka haɗa ido ka sai kai mai sigilin to wanda ya wannan to zai shiga kwazazzabin jahannama ونزلت ولا آية تاسوكا في أمية بن خلف والوليد بن المغيرة الذي جمع مالا وعدده wannan da ya hada dukiya ya lissafa ta adda malahu ya lissafa dukiyarsa fa waje lahu kathiran ya same ta da yawa a wata fassara kenan ko kuma wa'addadahu a'addahu ita dukiyar ba ta kashi bane ya tanade ta dan bacin rana shi ne jama'a malam ya tara dukiya wa'addadahu ya tanade ta dan bacin rana shi ne a addahu ya tanade ta lil hawadith dan musibin zamani dukiyar ba ta ci bace an aje kawai dan bacin rana har ya mutu ya batta yahsibu anna malahu akhlada yahsibu shi yana zato ne anna malahu dukiyarsa akhladahu ita za ta dawamar da shi duniya ko ko fazalla ya riga har ya zaci ya hasibu har ya zaci annahu ya khaludu fi dunya zai dawama a duniya ba mutuwa li kasrati malihi dan yawan dukiyarsa kalla la yunbadanna fil hutama kalla tsawa la yunbadanna za a yi wurji da shi fil hutama cikin wutar jahannama allati tahdimu wadda za ta kakkarya ma'ul fiya duk abin da aka jefa cikin ta wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai me ake ce ma hutsama narullahi almuqada wuta Allah ce don ka san girman ta sai aka ce wuta Allah to ji girman Allah sai a ce to wuta tai wutar Allah almuqada abi hurawa ko ba hura ta baya take balle a ce ga ta nan tana ce bal bal bal allati tattalu ala lafida wannan da ke bayyana ta tsinkaye ta shige a cikin kwakwalwa a cikin zukata fata riƙuha ta ƙone ta inna alaihim musa da wannan wuta a duk kullewa ce ga kafirai inna ha musa da tun za a kulle ta mugulakatun alaihim wuta ko ba a kulle jahannama ba balle a ce an sa kuma an jawo gate an kulle fi amadin mumaddada za a sa ɗan wuta a cikin ginshiki ko sarƙoƙi ko kuma kukumma ko dai menene an yi shi kan tsarin fila fi amadin za a ɗaure shi a cikin fila wadda aka yi kan tsarin sarƙoƙi mu maddada abin miƙawa sata kunu dakhilal um za ta kasance cikin wannan ginshikin ko wannan sarƙa ko wannan kukumi suratul fil makkiyatul khamsu ayat بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك باكما ماكن يند أبنججن كي أيكتا نزلت ولا سورة تاسوكا في قصة أبرهة قصة أبرهة ملك اليمن سرك اليمن وجيشه درندنسا بلادفا آ كنيسة يا جنا وتيرن كتافاري تشوشي أنا هيد كتا صنعاء اليمن فرن برني الدنيا ليصرف الحج إليها don ya juyar da hajji zuwa gare ta masu zuwa hajji ya zama ana zuwa can an makkata daga barin zuwa makka fatagawwada rajulun min bani kinana wani daga cikin balarabe ne daga bani kinana bakin ciki ya kama shi ya je sha filisko da cikin sai ya kada sai ta san macocin nan ya je cikin cocin nan yana yawatawa yana zawo ciki ya lalata shimfiɗar ya lalata komi ya kata-kata ya yi da ya kwana cikin cocin nan ya lalata ta ga wari ga rashin kyau wala baka qiblataha ya shafa ma alqiblata bil adra kashi itiqaran dan wulakantawa lil kanisa ga coci din nan fa halafa abraha aka je a gaya ma abraha ga abin da ya gudana wane ne aka ce balarabe ne dan ina aka ce dan makka yace to kishin ka'aba ko yace ya ja makai ne fa halafa abrahatu abraha ya rantsuwa da gumakansu yace la yahdi mannal ka'abata wallahi sai ya ruguza ka'aba shi za a yi mawulakanci shi za a rena ba wa yau faja'a makkata bi jaishi ala afyal maqdamaha mahmud sai ya zo makka da rundunarsa saman dawa saman giwaye da za a zo yakin saboda barazana to sai aka kamo giwaye aka je gandun daji aka kamo giwaye aka hau giwan da ke gaba sunanta mahmudu فحين توجهوا لعزم الكعبة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل سنة ثم روس كعبة أي سي الله أي قوة تنصعي جماعة جماعة لذو يعني سنسلين سباكين مكة labari ya kai ma makka cewa aiko ta faru ta kare ga giwaye nan kuma ga abraha nan kuma ya zo da rundunar da ba mai iyawa da ita kuma niyyarsa zai rusa ka'aba kuma yana can ya aje sansani wajen gari aka ruga aka gaya ma sarkin makka kakan annabi abdulmuttalab aka gaya mai cikin tashin hankali ana jiran ko addu'a zai yi ko tasarrufi zai yi kakan manzon Allah ne ana nan menene aka ce lallai lallai ga yaki na ya zai ci makka kuma dabbobi na wajen gari don haka dabbobi sun koma hannunsu ba wani mutumin makka wanda ke da dabba ya ce ku zo mu je ku zo ku raka ana jiran mi zai yana zuwa da ƙyar ya kai wajen abraha kuma dole ya kai tun da za a yi magana da shi abraha jikin shi na makarkata mine kawo shi ya ce ehe sai ce labari na ji an ce dabbobinmu na wajen gari duk kun kame to shine na zo raƙun mana nake son a mayan da kayana su ka amma dai girman ka ya zube mana kai da na zo in tumbuke girman ku ka'aba suka yi maganar raƙun man banza sai ce a su annawa shi ɗakin da ka zo akwai mai shi shi ma in ka taso mai akwai magana to shi ne shehu ya ce arsalallahu alaihim ɗayaran ababil suna zuwa Allah shi kuma ba sun zo saman giwaye ba sai Allah ya ko tsuntsaye ƙananan tsuntsaye sai aka aiko su ɗan tsuntsaye aka aiko su halaka su kuma jama'a jama'a garke garke fahuliku aka halaka su kowane da tarihi qabla maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shehu yace kafin a haifi manzon Allah bi 50 yawman sura kwana 50 a haifi manzon Allah Allah ya share maka tukunna ran nan ne duniya ta san cewa akwai Allah don lallai an yarda akwai Allah saboda ga ɗaki an ce ɗakin Allah to an zo a halaka ɗakin amma an ga yadda Allah ya halaka to lallai akwai Allah sai ga manzan Allah alam tara ba ka yi mamaki ba kai ma kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yanda Allah ya halaka ma'abuta giwayen nan abrahata alam yaj'al kaydahum fi tadlil alam yaj'al kaydahum ashe ubangiji bai sanya ai ja'ala alam ya ji alkaidau ai Allah ya mai da makircin su fi tadlil cikin bata makircin da suka zo da shi hajmil ka'aba ai sun zo ne dan su rushe ka'aba wa arsala alaihim tayran babil Allah ya aiko masu tsuntsaye jama'a jama'a tarmihim bihijaratin min sijil tana jifa su da nukiliya bihijaratin da bamabamai na duwatsu min sijil na ƙonan na ƙasa tsinin makbu ƙasa da aka dafa fi jahannama amma da a cikin jahannama an ka da huda sai aka guba kenan faja'alahum kasfin makul ubangiji ya mai da su yadda ka san karmami wanda yake an canye shi kazar in aka lato dawabu wadasatu wa aftatu yadda ka san dawa ko gero ko dai hatsi wanda dabbobi bayan an gebe suka je wannan gona suka canye kara suka tattaka ta suka fata-fata da ita suratu quraish makiyatun arba'u ayat الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش jama'a ku yi mamakin haɗuwar ƙuraishawa ilafim ku ƙara yin mamakin haɗuwar ƙuraishawa sun yadda sun haɗa kansu suna haɗuwa rihilatar shita suna tafiya zamanin sanyi su haɗa kansu su je yaman wasai zamanin bazara su haɗa kansu su je sham amma ba su yi haɗuwa su bauta ma Allah jama'a wannan abin mamaki ga su garin makka ba su iya haɗa kansu su zo ka'aba su yi ɗawafi amma suna iya haɗa kansu su je yaman neman duniya su haɗa kansu su zai sham wannan abu akwai ban mamaki faliya abudu rabba hadal bai ƙuraishawa mutanen makka su bauta ma ubangijin wannan ɗaki shine ka'aba allazi at'amahu wannan da ya ciyar da su ya koyar da su min juwo daga yunwa min ajli juwaim da suna cikin yunwa Allah ya ba su mafita suna zuwa Yaman sai su dawo su samu abinci sannan suna jin ana kai hari wasu kasashe amma ba su taba jin an kawo hari makka ba shi yasa aka ce ita suratul fil tana hada da suratul quraish da wasu malamai shi yasa suka ce faja'alahum in ka koma wata ibara kowace ƙasa ta duniya ana kai mayaki amma ban da makka to yau ga wani mutunan yaman ya kawo makka yaki to aiko akwai magana ya ce faja alahum ka asfin maku Allah ya mai da su ya masu kaf guda da ilafi ƙuraish saboda haɗuwar da suka yi ilafi wannan haɗuwar tasu rahilatar shi ta'i wasai magani ko gobe sai an kawo ma makka yaki an cita aiko manzon Allah sai da ya dawo ya fito makata matukan dai ba su bauta ma Allah ba to lalle yanda Allah ya gwada masa faja alahum ka asfin makun li ila fi quraish ila fi mahidar da shita wa sai to lalle ko gobe annabi muhammadu sai ya bayyana sai an sake zuwa makkan nan sai an mai da su durƙushe saman guwawu sun koma bayi har manzon Allah ya ce ma ta zunnuna anni fa'ilun bikum amma in suna son su zauna lafiya فليعبدوا رب هذا البيت قريشاوا سبوتا ما ubangijin Ka'aba alladhi at'amahum min ju' wannan da ya koyar da su yayi masu maganin yunwa wa amalahum min khawf ya amintar da su daga barin tsoro ba mai kawo masu hari yanzu to tunda kuka ga Abraha ya fara kawowa to gaskiya ta bayyana ila fi quraishin ila bihim ku yi mamakin wannan haɗuwa sun haɗa kansu sun haɗu sun haɗa kansu sun haɗu suna zuwa yaman suna zuwa sham amma sun kasa su haɗu su zo bakin ka'aba su yi bauta ma Allah rahilatar shita adatu quraish al'ada quraishawa rahilatar shita wa sai tafiyar da suke yi a lokacin hunturu sanyi wasan da lokacin bazara ila sham zuwa sham ahlu makkata هم قريش mutanen maka ƙuraishawa ne jiranul bait makwabtan ɗaki suke makwabtaka da ɗakin Allah dan makka ɗai ne ya ga dama yana bacci da ya walga ce bari in tashi in ga Ka'aba inda kai dan makka ne in kana cikin garin makka ko mi tsakar dare ka falka sai ka ce bari in tashi in je in ga ɗakin Allah amma yanzu kai sai dai ka suranta ga zuciyarka kaga kenan su ne makwabtan ɗakin Allah ita ka daraja kenan wadin shi ɗakin wani kware ne ghairi zi zar'in wanda bai ɗauka shuka ita kanta ka'abar in kana tafiya kana gangarowa za ka gane kware ɗin ce kana saman tudu ne kai ta zuwa har shara ibrahim al-khalil haka kawo daru tauhid haka shigo masallaci zaka hangi ka'abar da ya kasa take sauka zaka yi ta yi sauka zaka yi ta yi sauka zaka yi ta yi nan za ka gane ita dai ka'aba cikin kware take zizarin kuma bai ɗaukar shuka makka ba ta ɗaukar shuka la ya mutu fi makka ta ayyuna batil ko wani irin tsiri bai tsira a makka fakanu ya ji ƙuna da'iman yunwa suke fama da ita koyaushe wa kana adatu quraishin al'ada quraishawa ta zamo idza jaa ahadun idan wani ya ji yunwa walam yaji shay'an bai samu komai ba sai ta zalan nas sai kaurace ma mutane wa habasa nafsahu yaje ya daura kanshi hatta ya mutu har ya mutu saboda bakin ciki fa qama hashim da abd manaf sai kakan manzon Allah hashim ya tsaya jaddu rasulillah kakan manzon Allah wa qala lahum yace masu don ga hasken annabi cikin sa bi satil adatu adatukum cir da wannan al'adar ku taku umu fatahayyaru rijalan ku tashi in gwada muku yadda zaku ku zabo mana sojoji mazaje idan ja waqtu shita lokacin sanyi ya khurujuna ila yaman su yaman wa yatlubuna al-mayrata su nemo maku au su je a yi awo a yi a samo abin da za a ci wai za ja a waktu sai lokacin bazara haraju ila sham su fita sham siriya wayan lubunal maira su nemo maku awo a can can lokacin kaka ne a can fa aminu min aljo sai suka samu amincin yunwa bi hilati hashim saboda dubarar da hashim ya shirya masu jaddil mustafa duk albarkar da laraba suka samu a makka kenan ta wadata duka dai daga albarkar kakannin manzon Allah ne falan ma at'amahum Allah min ju da Allah ya koyar da su yanzu ba su da yunwa wa ammanahum min khawf ya amintar da su ba su cikin tsoro amarahum Allah sai Allah hore su an ya abudu rabb hadal bait lalle su je su bauta ma ubangijin wannan daki allazi fa'ala lahum hadha wanda ya masu maganin yunwa ya amintar da su daga tsoro wa kullu hadha fa'alahu li quraish dukkan wannan yayi shi ne ga quraishawa qala rasul manzo Allah yace laula an akhsha an yatakabbaru ba dan ina tsoron quraishawa su faɗe rai ba la akhbartuhum bi fadlihim da na gaya masu falalarsu ƙuraishawa ba irinsu amma kuma ba a gaya masu fankama ƙuraish ita dai ƙuraish ismu dabbatin filbahar sunan dabba ce da ke cikin teku hiya a kawa dabbatin filbahar kuma ita ce mafi ƙarfin dabbar da ke cikin gulbi ta ta'arradu ne sufur tana gitta ma manya-manyan jiragen ruwa wata guri ƙuha ta nutsar da su walau balagan ma balagan min kibar duk yanda jirgi ya kai karshe wajen girma in ya haɗu da quraish din nan ko ya loma guda da shi ko ya daga shi kawai ya lutse shi ya canye waɗanda ke ciki wa tasghir da aka ce quraish tasghiru ta'zim tasghiri ne na girmamawa idan ta wajja halin safinatin idan ta tasan ma jirgin ruwa la yamna'uha min al-garqi ba abin da ke hana ta nutsewa illa ila arsalu laha daw'an minan nar sai in sun sako mata hasken wuta sai su kashe mata ido li yasuddaha alhum dan su tare ta gabarin su su ba su da dubara in sun hango da sai su danna mata wuta to in ba su danna wutar ba komi jirgi komi girman jirgin ruwan nan zai daga shi ne ya ko ya hade ko ya kihe shi wa ma safinatun sada fatha amma jirgin da suka yi karciya da ita فإلى الجرق فقط كاي مال قسي كوي ذات نصر دشيني وكما تأكل الدواب وتأكل السفن كذلك قريش يند تكي تشين يند إتا قريش لنن تكي تشين دبو من روا to haka take canya jiragen ruwa da mutanen da abin da aka ɗauko shine kazalika quraish yace wa takulu subul kazalika quraishun fil qaba'il to haka quraishawa suke a cikin kabilu shine wa kama takulu dawab wa takulu sufun yadda take cin dabbobi take cin jirage kazalika quraishin fil qabail ha quraishawa suke a cikin kabilu fasummu fasammau anfusahum su da kan suka sa ma kansu quraishan wai haka suka cikin kabilu yanda quraishi take cikin teku alhamdulillah حتى يصاف الفاتح
الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي